الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلب والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ يضلنا بهذا المهدر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ɗan uwa masu kallon mu da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a wannan halka mai albarka wadda ita ce halka ta goma sha biyu a cikin silsilar karatunmu na littafin akan fiƙihun a ibadu a musulunci a bisa fahimtar magabata na cikin mazhabar mu ta malikiya idan ba a manta ba a halkar da ta gabata mun tsaya a cikin shuruɗu salati wato su shuruɗu kamar da muka ba ba sa cikin sallah bambancin sharaɗi da farilla shine zaka iske farilla cikin tsantsar sallar take yayin da sharaɗi shi kuma wajen sallar yake an fahimta abin da ake cewa sallar a dunkule to duk abin da yake a cikin wannan shi ake cewa sharaɗi farilla abinda kuma yake kewaye da wannan shi ake cewa sharadi ban san dai ko bayanin ya fita sosai ba amma dai mun sani cewa akwai bambanci tsakanin farilla da sharadi sharadi mun faɗa a ranar halkan da ta gabata halka ta goma sha ɗaya mun kawo ba'ani daga sharɗan sallah ɗin yana cewa wa shurutus salati taharatul hadith da mun dai mun karanta daga cikin sharɗan sallah akwai tahara ta hadisi da kuma ɗahara ta khabas ɗaharar hadasi shine ɗaharar dukkan wani najasa da ta fita daga jikinka ba haya bawali mazi mani rihi da sauransu waɗanda za mu isko su cikin nawaƙin da wudu'i a karatunmu na gaba wanda cikin nawaƙin ɗin za mu iske akwai ahadasu akwai asbab waɗancan ahadasun su ne ka tabbata ka tsarkaka daga su akwai kuma ɗaharatul khabasi shine a tsarki shi kuma khabasi duk wani najasan da ta taba jikinka ko ta taba tufarka ko ta taba inda za ka yi ibada to wannan dole sai ka tsarkaka daga shi kafin ka yi sallah shi ma sharadi ne sannan akwai rufe sutura rufe rufe al'aura suturce al'aura dole ya zama an suturce al'aura wanda zai mana magana ina ne al'auran namiji take ina ne al'auran mace take wato ina ne inda sai ya rufe sai an rufe shi sannan sallah take tabbatuwa sannan daga sharuɗa akwai istiqbalul qibla ce yadda muka faɗa shine fuskantar alƙibla akwai kuma barin yin zance a cikin sallah akwai kuma barin yin ayyuka masu yawa banda aiki dan kaɗan ya ce to da ya magana satarul aurati sai ce ita al'aurar ita al'aurar namiji shine tsakanin cibiya zuwa gwiwa saman cibiya an san cibiya ban san ko a wani yare a wani yankin na hausa akwai inda ba cibiya ke samu dai cibiya muke cewa sananne ne shine asirratu ko sai kuma zuwa kasar gwiwa wato abin nufi a nan duk mutumin da ya sallah ya zama da tsakanin cibiyar shi ƙasa da cibiyar shi sama da gwiwar shi wani abu ya bayyana a fili wannan sallar babu ita namiji kenan muke magana wannan sallar babu ita amma minani al'aurar mace al'aurar mace wal mar'atu kulluha auratun to ana akwai wani abu da ya kamata in fada akwai wani kalan wando da nake gani a jikin wasu samari a wannan zamanin ana yi wallahi lokacin farko da na fara gani na yi mamaki na ce wannan talaucin ya kai wando abu kuje haka ana sanyawa ta cewa yanzu wani sabon salon gayu ne da gangam ne ake hukudawa da an hukuda faci faci faci an faface guraren wai kuma wai sabo ne to daga baya ma sai na ga an fara yin waɗanda su in ma an hudan ba a liƙewa to mu tabbata duk mutumin da ya sa wannan wannan in dai samar gwiwar wandan a hude yake kuma rigar da yasa bata rufe wannan hudar ba to in yayi sallah babu wannan sallar saboda wani ba'arin al'auran shi auje yake dan duk wannan tsakanin al'aura ne haka mutumin da zai sanya rigar da za ta bayyana cibiyar shi a waje ko ƙasa da cibiyar shi wato ta tsaya wajen saitin cibiya a bata kai ƙasa sosai ba kuma wandan yayi ƙasa bai rufo cibiyar ba sai aka bar wannan tsakanin ana gani a fili to an yi sallah da wannan sitirar sallar bace ba haka musulmin da zai zo ya sanya gajeren wando matukar wannan wandon bai rufe gwiwar shi ba sannan kuma rigar da ya sa a samar wandon ba ta yi ƙasa ta rufe gwiwar ba to wannan sallar ita ma babu ita a dai kula duk tsakanin cibiya da gwiwa in wani abu ya fita to babu wannan sallar ga namiji sai ce wal mar'atu kulluha awratun amma mace ita kam dukkan ta al'aura ce ma adal wajha wal kaffaini idan ka fidda fuskar ta da tafukan hannayenta guda biyu wato anan duk mace idan za ta yi sallah ta tabbata a jikinta ba inda ake gani akwai wani abu a mukan gani mata abin da yake isar mace a cikin sallah labudda ya zama ya rufe duk jikinta na ɗaya kenan sannan kuma kada ya zama shaffaf wato mai shara-shara yadda za ta sanya amma kuma ana ganin jikin irin gale mai mai shara-shara irin yadi mai shara-shara wanda baya rufe jiki bai kamata mace ta sallah shi ko kuma in ce in ta yi sallan ma bace ba dole tun daga kanta haka daga nan ta rufe ko ina dan nan fuskanta ya fito haka fuskanta haka ya fito wannan babu komai ta buga hannayenta guda biyu dan ya fito wannan babu komai to abin tambaya shine da za ka samu doguwar riga wannan doguwar rigar ta kai mata har ta rufe har tafukan kafarta sannan rigar nan tana da hannaye dogaye ta rufe har nan shin tare da haka dole sai ta sanya kuma dogon hijabi tun daga kanta ya kai har ƙasa sai a ce a'a sharɗin shine idan wannan rigar doguwa da ke jikinta tana da yalwa bata matse jikinta ba wanda za ta fudda surar jikin tana da yalwa irin riguna ne masu faɗi ɗaya kenan na biyu ba masu sharshara bane suna da duhu sun rufe jikin to a yanzu idan ta samu gyala ko hijabi wanda zai rufe kwakwalwa kanta ya sauko kan kafadinta shine himar shikenan ba lallai sharki dole fitacciyar rigar kuma sai ta sanyo dogon hijabi kuma wanda hijabin zai kai har ƙasa almuhim wannan hijabin shi kuma ana buƙatar shi da a ce rigar da ke jikin matan nan hannunta iya nan ne misali iya damaka irin riguna ne masu gajeruwan hannu ƙila yadin ko ɗinkin matsatse ne ko yadin share-share ne haka a siket ɗinta ko zanen haka to idan wannan sutura ce a jikinta mai matse jiki ko kuma mai gajeren hannu to wannan kam dole ta samu hijabi dogo wanda zai suturce ta har ƙasa amma idan rigar da ta sanya mai yalwa ce kuma ta kai hannunta dogo har ta fuka kuma ta yi ƙasa ko kuma a'a da ta yi ƙasar ba ta rufe bata kai ƙasa ba amma kuma ta ɗaura zane daga inda rigan ya tsaya shi kuma zanen mai yalwa mai faɗi shi kuma ya kai har ƙasa wato riga da zane ne ba doguwar riga ba riga ce yalwatacciya da zane yalwatacce kuma hannun dogo to a nan yanzu abin da ya rage a jikinta shine tsakanin kanta wuyanta ya sauka kafaɗa to ko da hijabin da ko gyalan ya kama iya nan to wannan matar ta suturtu za ta yi sallah haka ina fatan an fahimci wannan tafsiri din saboda wasu suna ɗauka cewa dole ne dogon hijabi ta sallah da sharɗin wannan da muka faɗa idan tufar tana da sharshara ko kuma tana matse jiki tana fitar da sura to wannan in kin ɗora ɗan ƙaramin hijabi ko ɗan ƙaramin gyale bai wadatar ba saboda ai nan kila hannun rigan gajere ne kila kayan sharshara ne kila matsatsu ne to wannan bai yi ba dole sai kin nemi dogon hijabi wanda zai kai har ƙasa amma in dai kayan da yalwa kuma suna da duhu ba su bayyana sutura ba ba su bayyana tsiraici ba ko ko suka nuna shaf ɗin jikin mace kuma hannayen sun kai har wuyan hannu to ko ɗan ƙaramin hijabi aka sa ko ɗan gyale wanda zai sauko zuwa kafara shikenan sallar yayi matuƙar dai in ta yi sujjada kuma ba zai yaye wuyanta ya fitar da shi ba a wannan shi ne sai ke wata kurawar salatu fi tarawih shine mutum yayi sallah da wando kaɗai illa iza kana fawqa hashawun sai dai in ya zamana saman wanda an dora wani abu anan sai wani ya ce a ban gane makaruhi ba shi ba ka'idar makaruhi an ce makaruhi a cikin sallah wai ana nufi abin da kai maka kyauta ba ma sallar ta yi to ya za a ce mutum ya zo ya yi sallah da wando kadai maimakon a ce sallar ba ta yi ba sai a ce wai sallar makaruhi ne ana nufin da za ka samu wando ka ɗauko shi sama ya rufe cibiyarka ka ɗaura shi har saman cikinka cibiyarka ta rufe kuma da ya ƙasa ya wuce gwiwa kawai sai kai sallah haka me hukuncin sallar sallar taya ma ka aikata makaruhi abin da ba a so dan menene abin kula wannan ga namiji ake magana banda mace fa dan me saboda ai al'aura ce dai sharadi na dole a rufewa ce sallah to al'aura ka sama cibiya ƙasar gwiwa daga cibiya zuwa gwiwa to wandan ya wuce cibiya a sama ya wuce gwiwa ta sai ka rufe al'aura to wannan sai aka ce sallar tayi amma ka aikata makaruhi abinda ake so ya zama an samu wani abu da ya faro daga kafaɗa ya yi ƙasa kar ya zama kawai daga cibiya din ya fara tunda an ce maka cibiya ita ce kadai al'aura daga tsakaninta zuwa gwiwa su ne al'aura sai kace to ai na rike al'aura shikenan ba komai yayi idan mun ce sarwal a nan ba dole sai wando irin namu mai dinki ba ko da wani zane ka ɗauko sai ka ɗaura shi daga sama cibiyarka ya yi ƙasa ya rufe ya rufe ya rufe gwiwarka kai sallah yayi amma dai ba haka aka so ba sannan ga namiji sallah cikin tufa ɗaya babu laifin komai in dai ta cika wannan sharuɗan da za ka samu wani bargo kwando a jikinka ba riga a jikinka sai ka samu wani bargo irin gyafto din nan na alhazai sai ka sanya shi daga saman ka faɗa ka haka ka ɗaura shi sai yayi ƙasa ya je har ƙasa ci a ƙasan gwiwoyinka kai sallah shi in dai yana da kaburi ba shara-shara bane ba komai yayi da fata fahimci wannan amma dai makruhi ne a yi sallah da abin da ya rufe aka ɗaura shi bai kawo ka faɗa ba shine abinda malam yake son faɗa mana anan wata kuramu salatu fi sarawil illa idza kana fawqaha shay'un makruhi ne mutum yayin sallah a cikin wando kadai sai dai ko idan ya zama saman wandan an sake sanya wani sutura sai ce wa man tanajjasa thawbuhu wa lam yajid thawban ghayrahu wa lam yajid ma'an yaghsiluhu bihi aw lam yakun 'indahu ma yalbasu hatta yaghsilahu sallah bai najasati ne ga wasu sharuɗa nan dogaye mu kula da sharuɗan yace mutumin da tufa shi ta zamu najasa a ji da kyau tufa ce gare ka sai najasa ta same ta najasar kowace iri bawali ne ya taɓa ta a'a ka kwanta da ita ne sai kai mafarki misali a'a a maziyi ne ya fito ya taɓa tufar ko ma dai menene najasa ce ta samu wannan tufa a ƙa'ida in za ka yi sallah za ka yi sallah da wannan tufar na san mai sauraro zai ce a'a ya za ka yi shi ne sai ce ka fudda ta ka sanya wata sai ka ce to baka samu wata ba a na farko zai ce ka fudda ta ka wanke tukunna sai ce to walam yajid a walam yajid to ban gairahu wannan tufar tawa tana da najasa sai aka kira sallah zan yi sallah me ya kamata in yi sai sai in cire ta in ɗauko wata sai malam ya ce to baka da wata a gurin wannan ba ka ɗin ma'ana kai ba ka da ita ko babu wanda zai ara maka kasa kaga anan babu wata dole sai wannan sai ce to wanda zabi gare ka na biyu sai to sai shikenan sai kai kokari ka wanke inda najasar ta taba ko sai ce wa lam yajid ma an yagsiluhu bihi kuma sai ka nemi ruwa ka rasa ga tufar da najasa an fahimta ka rasa wata wanda zaka sa kaga ya kamata to ka wanke tunda babu wanda zaka sa kai sallah ko to kuma da ka tashi wankewa sai ka rasa ruwa ko kuma a'a ga ruwan amma babu wata tufa sai wannan ta jikinka ya za ka yi ka wanke sai ai in zan wanke tufa sai na fudda to in ka tace fuddawar ita ka aice ba ka da wanda za ka sa eh kuma fa haka ne tunda dole sai na fudda zan wanke ta to kuma in na fudda ba ni da wanda zan sa shine sai aw lam yakun inda ma yalbasu hatta yansilahu ba ka da wanda za ka sa kafin ka wanke wannan ba ka da wata wa khafa khurujal waqti kuma sai kake gani a yanzu in na tashi na fara buge-buge ko in ce sai na koma gida sannan in samu wata sufar in sanya in yi sallah lokacin sallah zai fita ce to me zaka yi ce sallah bi najasati sai ke sallah da wannan najasa da ke jikin tufa bari in karin bayani mutum ne matsalan yake bulaguro da ya tafi bulaguro sai tafi da riga daya sutura guda daya sai zamana a inda ya tafiyan nan ya kwanta ya yi bacci matsalan matsalan muke misali muke da ya kwanta ya yi bacci sai ya samu mafarki misali misali da ya falka babu ruwan da zai wanka ma tukunna babu ruwan da zai wanka to mun sani zai iya yin taimama saboda rishin ruwa wajen yin wankan janaba kamar yadda zai iya taimama rishin dan alwala to sai ya taimama don wannan to wannan kayan nashi da suke jikin shi masu najasan nan ya kamata ya fudda su ya samu wasu to shi bai tafi da kowanne ba kuma babu wanda yake babu wanda zai bashi aran kaya ya sanya an fahimta to ya kamata ya wanke to idan ya samu ruwan ai dole sai ya fidda ne zai wanke to in ya fidda kuma ai ba zai samu waɗanda zai sanya maka kuma ya wanke waɗannan su bushe zai zauna tsirara ba zai zauna tsirara ba to sai ce to ai shikenan ai sauran ai yau zan koma gida kawai bari in tattara sallolin yau in na koma gida na yi ce a ba a yi ba a yi kai sallah ka haka kawai kai sallah da wannan najisar a cikin kayan ba komai an fahimta haka ba kwanciya ya yi barci ba misali na tasan ta kama shi matsalar a kawai yana tafiya ne da wannan suturar tashi misali ka tafi wani unguwa lokacin sallar azhar yayi kwatsam sai wani ya watsa maka da tasa a jikin kayanka to lokacin sallar nan yayi sai ka ce to bari ya kamata wani ya baka aron kaya ka sa ko kuma ka canza kai baka zo da su ba baka samu wanda zai baka aro ba to ya kamata ka samu ruwa ka wanke a'a ai ba a samu ruwan ba to kuma ya kamata a'a ga ruwan ma amma waɗanda zaka sanya kafin ka wanke waɗannan ma babu to sai ka ce a to ai da ke yau yau zan koma gida duk da dai yana da canzan kai bayan magariba bari kawai na koma gida na canza kayan sai in sallar a ce a ba haka zaka yi ba yadda zaka yi tunda abun ya kama ka a haka kai sallar kai sallar a haka idan kai sallar me zai faru bayan ka yi sallar sai ka koma gida kafin magariba da yadda za ka samu iya canza kayan har ka yi sallar azahar ka sake la'asar rana ba ta faɗi ba to sai ka sake ma'ana lokacin duk da ka samu wata sutura bayan ka yi sallar da wannan najisa duk lokacin da ka samu wata sutura kafin wannan sallar ta fita ta zama karayi wato fitarta ba muna magana a lokacin muktar ba a lokacin zaruri ta ma ya wuce dan yanzu kana cikin ashabu darurati in ka samu canza kayan a lokacin wakacin zarura to za ka iya sake sallar amma in baka komo gida ba har sai da rana ta faɗi in sallar azhar ce ko la'asar ko ko baka dawo gida ba har sai da alfajir ya keto in sallar magariba ce ko isha'i ko baka dawo gida ba har sai da rana ta fito in sallar asuba ce to ba za ka sake wannan sallar ba ta riga ta yi kenan amma dai bai kamata ana abin da malamin yake so ya faɗa maka ba za ka bar wannan sallar ba ka jinkirta ta kawai saboda wannan najasar da ke jikin tufarka a'a za ka yi sallah da wannan najasar illa iyaka in ka samu canza tufar a kafin lokacin sallar ya zama karami sai ka sake ina fatan dai bayanin da na ya dan fito da bayanin fili sai ce wala yajuzu ta'khiru salati bi adami tahara yace bai halatta ba mutum ya jinkirta sallah kawai wa man fa'ala zalika asa rabbahu duk mutumin da haka yayi saba wa ubangiji tabaraka wa ta'ala wa man lam yajir ma yasturu bihi awratahu sallahu yana to anan ka ji wani abu na malaman fikihu wani sai ce ya haka zai faru eh zai faru shi ce mutumin duk da ya rasa abin da zai rufe al'aura shi shi kuma ga lokacin sallah yayi to yayi sallah a tsirara ta yaya wannan ana so a faɗa maka ijtihadi na malaman fiqh da kuma gamewar da musulunci yayi na bar kofa da wani mutum zai yi abin da ya so ba wani zai ce ta ya ne ne wani hali zai iya riska ta ba da sutura to ko da kai bai riske ka ba sun kaddara shi da zai riski wani lokacin sallah ya kama mutum ba ya da shi kenan zai bar sallah ta wuce saboda babu sutura suka ce a'a sallah uriyanin zai yi sallah zai yi sallah a tsirara sai dai kawai malamai sun yi ƙarin bayani ya ya kamata su yi ta tsirara na farko ya samu wuri mai duhu sosai sai shiga sai ya sallar shi haka idan bai samu wuri mai duhu ba to sai ya yi sallar a tsirara amma ya rinsa idan shi shi kanshi kare ya kallon al'aurar shi ya rinsa idan shi har ya gama wannan shi ne kawai amma dai almuhim duk mutumin da wa mallam yajid wanda duk bai samu ma ya sun bihi auratahu abinda zai lullube al'aurar shi da shi ba salla uryanan sai ya yi sallar shi a sarara amma dai ya riba wuri mai duhu in ya samu idan bai samu kuma sai ya rinsa idan shi ya yi shi ido rinsa wa man aqta al-qiblata mutumin da ya kuskure alƙibla a adafin wakati zai rama sallar bayan ya gano cewa ya kura alƙibla amma fil wakati kafin lokacin sallar ya wuce ne in ya gano haka zai rama bayan lokaci ya wuce ba zai rama ba shi ma wannan akwai tafasir a mutumin da zai zama ya rasa alƙibla kuma a mai guzuri shine mutumin da yake ba a garin musulmi ba ko kuma yake a daji ba tare da kowa ba to wannan idan zai yi sallah ya samu kwatan kai zai iya ijtihadin shi inda duk ijtihadin shi ya nuna mai nan ne gabas kawai yayi sallar shi bayan yayi sallar ya kare wato in ce gabas inda mu gabas ne alƙiblar mu amma almuhim bai kamata in faɗi kalmar gabas ba saboda wasu a wata duniyar ba gabas bane alƙiblar su wasu ba gabas bane alƙiblar su mu da muke yammacin Saudiya mu ne alƙiblar mu gabas amma waɗanda suke gabashin Saudiya irin su Dubai irin da sauran kasashen da ke nan daga abin da ya tafi tafi har a yankin su china sauran su kaga yamma ne da su irin mutanen da ke a yankunan yemen kaga su kudu ne arewa da alƙiblar su mutanen da ke madina kaga kudu ne alƙiblar su da sauran su ne to almuhim dai alƙibla kawai bai kamata in faɗi gabas ba tunda duniya su da faɗi kila wani yana inda ba gabas ba ne alƙiblar shi yana kallon mu so duk mutumin da ya kuskure wa alƙula ma'ana ya samu batan kai a daji shi kadai ko kuma a garin da ba na musulmi ba dan in garin da ba na musulmi ne karka tambayi kowa garin ba na musulmi to karka tambayi da alƙula fi kyale su kawai kai iya ijtihadin ka sai dai idan kafiran amana ne amma idan kawai kafire ne dan tsar kafire karka tambayi kowa fi kyale su kai diba ina ne ijtihadin ka ya isar maka kawai kai sallanka to bayan ka gama sai ka gana ashe ba nan bane alƙula to in lokaci bai fita ba kullum yana faɗa fitar lokaci lokaci na zaruri ya wuce yanzu ana cikin alwakatu ana cikin wakatul qada'i ne ba wakatul ada'i ba wakatul ada'i bi aqsamihi ba shi ake magana ba shi wakatul qada'i to in lokacin ya wuce ya zama haka to sai ya bi ba zai sake ba amma in kafin lokacin qara'i ne sai ya tabbata ya gane ya yi kure alƙibla zai sake amma wanda yake a garin musulmi ba da wani uzuri da zai ce ya yi kuran alƙibla don za ka iya tambayan kowane musulmi da ka gani ina ne alƙibla ina ne alƙibla wannan kenan wa kullu i'adatin fil waqti fa hiya fadilatun sai ce sannan ka ji duk lokacin da kake karatun fiqh sai ka ce maka a'ada fil waqti a'ada fil waqti a'ada fil waqti shin dole ne wannan maidawan a lokaci ka sake a cikin lokacin dole ne sai ce maka duk in ka ji an ce maka a adafi wakati ka sake ta a cikin lokaci to ana nufin a matsayin mustahabbi in ka ga dama ko baka sake baka da nufi mutum ne ya kuskura alƙibla an fahimta da ya kuskura alƙibla sai da ya sallar ya kare sai bayan ya sallame amma ijtihadin shi yayi ba sakaci bane misali mutum ne a garin musulmai sai ya ki tambayar kowa ya kuskura alƙibla wannan ko in dai daga baya ya gane ya yi kuskure alƙibla zai sake wannan sallar saboda ya ba da uzuri amma a garin da ba na musulmai ba kamar yadda muka faɗa ko a dokar daji shi ɗaya sai bayan ya gama sallar kafin lokaci ya fita sai ya gane ya yi kure to a nan da aka ce ya sake a cikin lokaci mustahabi in ma bai sake ba ta zauna haka zalika wancan mutumin da muka faɗa wanda ya samu matsalar sutura sutura shi ta samu najasa bai samu wanda bai samu wanda zai canza da ita ba bai samu ruwan da zai wanke najasar ba sai ya yi sallah a haka sai daga baya kafin lokaci ya wuce ya samu tattara shi ma an so ya rama a lokaci amma shi ma in ya so in bai so ba ya ce ba zai rama ba shi kenan dan mustahabi ya bari waccan din ana da jayin Allah ya amsa amma in ce ya dan ya kamata a ce ya sake shi saboda haka ya ci zame masa a samun garanti shine yace wa kullu ma tu'adu minhu salatu bil waqti fala tu'adu minhu al fa'idatu wan nafila sai ce to kuma duk lokacin da kaji har wayo an ce a adafin lokaci karama ta a cikin lokaci to idan damar ramuwa ce to ita wannan ba za ka kuma sake rama ta ba in kuma na ce ba za ka rama ta kamar yara misali wannan lokacin da ka zo za ka yi wannan sallar a cikin dokar daji sai ka kuskura al'ula daman sallar da za ka yi yanzu ta ramuwa ce kila ta jiya ce kila asubar ɗazu ce kila la'asar din da zuke ko azhar yanzu lokacin ta ya wuce ramuwa ce sai kuma ka zo za ka yi ramuwar wannan sallar ta riga ta zama karafi za ka rama ta kuma sai kai kuskura alƙibla sai bayan ka gane sai kai sai bayan ka kammala sai ka gane kai kuskura alƙibla to kuma za ka sake ta wacin da damar ramuwa ce an fahimta haka zalika nafila ce kai kai kura alƙibla sai bayan da ka gama nafilar sai aka tabbatar maka ai kai kura alƙibla ita ma ba za ka sake ba an fahimci wannan shine ma'anar wa kullu ma tu'adu minhu salatu fil waqti fala tu'adu minhu al-fa'ita wan nafila in dai ramuwa ce kai kura alƙibla ko kuma kai abin da za a ce maka adadin lokaci saboda abubuwan da ake rama sallah a cikin lokaci a in kuma lokaci ya wuce ba sai an rama ba suna da yawa ba maganar a kura alƙula ba ne kawai sai ce to duka irin waɗannan mahallan in ka ji ana ta adadin lokaci to idan nafila ce ba za ka rama ba idan kuma ramuwa ce da mun kai a wannan halin ita ma ba za ka kuma sake yin wata ramuwar ba sannan kuma idan ma farillar ce wadda ba ramuwa ba to kuma nan ma in baka in baka saken ba babu wani laifi a kanka za mu tsaya a nan saboda lokacin wanda muka faɗe shi daidai Allah ba mu ladan shi wanda muka yi kure kuma Allah gafarta mana albarkar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق الدين العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين